من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفس فثبت في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Baraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kaddara saduwan mu a wannan masallaci mai albarka masjid Abdurrahman bin Auf. A daidai wannan lokaci na bayan sallar la'asar yau muna ranar Laraba wadda ta yi da goma ga watan Ramadan bayan shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan uku 2024 miladiya insha Allah kamar yadda yan uwa suka sani malam yayi bulaguro zuwa yami kuma sai bukaci ranakun da ake yin karatu a cike su da wani abu kabar wajen haka to kamar yadda ya gabata jiya mun yi tafsirin suwatul asir yau kuma insha Allah za mu yi tafsirin wasu surori masu muhimmanci wanda ake ce musu al-mu'awwizat suwatul ikhlas suwatul falaq da suwatul nas amma kafin nan jiya da muka yi suwatul asir darasin da muka ce za mu koya me san da za mu iya koya a cikin wannan sura da muka ambata guda hudu na farko a cikin karkashin ayar da Allah ya cewa illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wanda Allah ya zana mana wasu sharuɗa ne guda hudu wanda idan mutum ya zo da wannan sharuɗa to insha Allah Allah zai kare shi daga wannan daga asara da tabewa da shiga uku a duniya da lahira inda mun gani Allah ya ce innal insana lafi khusr lalle dukkan wani mutum yana cikin asara da tabewa da halaka kuma ya shiga uku illal ladina amanu sai Allah ya tobaciya aka yi exception din wasu aka ce su wasa cikin wannan asara su ne Allah ce wanda suka yi imani suka yi aiki na gari suka yi wasiki da gaskiya kuma suka yi wasiki da hakuri to waɗannan abubuwan guda uku na farko imani ƙarƙashin shi shine neman ilimi saboda biyuwa mutum ya imani dole sai ka nemi ilimi saboda ilimi reshe ne na imani ma'ana dole ne in mutum yana so ya rabauta duniya da lahira dole ya nemi ilimin addini shi yasa wannan sura akwai wani babban malami da ake sani Muhammad bin Abdul Wahhab yana da littafi usulus salasa kowa ya san wannan littafi yace akwai wasu abubuwa guda hudu yace eh ilam rahimakallahu ka sani Allah ya ji kanka annahu yajibu alaina da allumu arba masail yace wajibi ne akan dukkan wani musulmi namiji ko mace baligi ne hankali ya san wasu ababe guda hudu wannan tilas ne dole ne obligatoire ne in mutum ko bai sani ba to zai game da tarewa da asara a duniya da lahira saboda sanin wannan abubuwan da aiki da su shine zai gadar ma da mutum rahota da dace duniya da lahira na farko shi al-ilm yin ilimi ilimin ne shine ma'rifatu Allahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla mutum ya san mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya san annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karanta tarihinsa da san dabi'unsa da halayyarsa da irin gwagwarmaya da yi wajen ganin ya yi isar da wannan sako na addini da Allah ya tallafa masa kuma domin kai koyi da shi saboda shi manufar karanta tarihin manzon Allah biography na manzon Allah ba kawai ka karanta tarihi bane ba kace to ai a lokaci kaza an yakin badar ko an yi kaza so ake ni ka dauki darasi daga rayuwar manzon Allah ka koyi ɗabi'un shi da halayyarsa na uku wa ma'rifatu dinil islam bil adilla mutum ya san addinin musulunci amma ne da dalili ma'ana kada ku tsora ka bauta ma Allah amma kuma babu hujja babu dalili dole da abin da zaka yi da sunan ibada da zaman to kana da prayer kana da rezon kana da jima'a a wannan abu sai jama'a inda wanda yake kai me yasa kai kaza za ka yi ce ne saboda Allah ne yake kaza ko manzo Allah yake kaza ko kuma wannan bayani mu dole ka je makaranta kai karatu shi yasa kenan na farko sanin ilimin addini dole ne akan kowa saboda Allah ya ce wa halatul jinna wal insa illa ya'budun Allah bai halicci mutum da aljan ba ce dan su bauta masa ta kuma bauta ba za ta yi ba da kawa dole sai ka je ka koya kuma inda zan ma kan mu'adalci a rayuwar mu ta duniya ma mu'amaloli da sana'o'i da muke yi duka zuwa muke mu koya ko da wuya ka ga halka shushe ne wanda da kake ganin mai shushe na ko mai gyaran mai da suna takalmi ko masu ɗinki ko mai yankan farce duka yi mutum ya koya ai ba zuwa ba ko za ka karki almakashi ka ce ko to ni ke ma ko mata aiki ko ni mutum ya koya wankin hula sai mutum ya koya ko ni daga gani to amma za ka samu min yadda ko ni in dai kana so ka ga haskensa ka ga alfanunsa sai ka koyi shi to amma kuma wani ibada ne kowa gaba gari kowa kawai yake ga dama yake kun ga akwai matsala to shi yasa hatta in dai a sauran mu'amalar mu ta duniya ne mun koya to addinin Allah din da addinin Allah da Allah ya so kowa ya daka ba ya turo annabi ba ya so ko Qur'ani ba ka kawai ce kowa kawai yi abin da ya dama ko ka bar ra'ayinka ko son zuciyarka amma sai Allah ta koda alqur'ani kuma ga sunnonin ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gata su kenan mutum ya je ko su karkashin wannan ne zaka bauta ma Allah kenan dai ilimin addini na farko kenan to in ka ilimin addini baka tsira ba na biyu wa amilu saliya sai ka aiki da ilimi saboda shi rishin koyar ilim ka rika koyi ilimin addini wannan matsala ce babba to kuma in ka koya ma an baka yi ba ilimi ba kuma matsala to shi yasa kace allazina amanu aka ce amin salihat idan ko ka koyi ilimin to sai ka aike shi abin da inda ake so ka yi ka yi inda ake so ka bari ka bari halal ka bi haram ka bari wajibi ka aikata haram ka nisance shi kenan dole ne ka aiki da ilimi saboda idan mutum bai nemi ilimi ba wani yana da cikin tsawon fatattu mana karanta suratul fatiha muna cewa siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryar da mu tafarkin madidici tafarkin wa'inda kai ni'ima gare su akan wannan tafarkin su ne annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin ma'ana Allah ka shirya mu tafarkin annabawa da salihai da siddiƙai da shahidai amma ghairil maghdubi Allah kada ka tura mu tafarkin wani da kai fushi da su wala zalimin wanda suke ba to su ne wanda Allah ya fushi da su madalla ce su ne yahudawa me yasa Allah ya fushi da su saboda ni suna da ilimi amma ba ta aiki da shi to shi yasa malamai suka ce duk wanda yake da ilimi ba aiki da shi to wannan Allah zai fushi da shi su kuma wala tsari ba da su suwa ne maza da su ne kiristoci kirishin kenan su kuma me yasa Allah ya tabbata su ne saboda su suna addini ne da ka fasa yin shi'i to kai kuma da ka roki Allah tura da shi da ke tafarkin annabawa shine tafarkin da ake neman ilimi kuma ake aiki shi shi ta kullum kana karanta fatiha siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi tafarkin da Allah ya ma bayan sa ni'ima akan su ne annabawa da siddiqa sai da suka tara abu biyu ilimi da aiki al'ilm wal amal to dan kana roƙon Allah ya dakatar da kai da wannan tafarkin ko kun ba su za ka zauna kai ko wai ne ba mai ka ji ka nemi ilimin kuma kai aiki da shi to ka nemi ilimi ba kai aiki da shi in baka nemi ilimi dama wannan mutum ya tabe ya asara kuma ka nemi ilimin baka aiki da shi ba shi ma wannan asara ce saboda in baka nemi ilimi ba za a ma azaba kuma ka nemi ilimi baka aiki da shi wani zama hujja a kanka na bayan ka yi ilimin ka yi aiki da shi wata wasu bai zai sai ka yi da'awa ma'ana ka nemi ilimi kana aiki da shi in kuma ka ga wani ya yi abin da bai dace ba to ana so ka mai nasiha da faɗakarwa da mau'iza da hasana da wa'azi kyakkyawa ma'ana in ka ga wani na abin da bai dace ba sai ka faɗakar da shi cikin usulumi mai kyau kuma za ka faɗakar da mutum ba faɗakar da mutum a cikin mutane misali kuna tare ko cikin abokanku ne sai wani ya abin da ba daidai ba to ba cikin abokan na ko ko cikin taron jama'a za ka tashi ka fallasa shi saboda in kace za ka ma mutum gyaran kuskure a cikin mutane ko da shi ya san wannan gyaran da kai daidai ne to amma fallasa shi nan da kai yana iya hana shi ya bi wannan gyaran amma an ka same shi kadai a keɓance ko kiran shi kai ko ka keɓance da shi kace wani ya kai kaza amma da ba haka ya kamata kai ba saboda kaza da kaza ba daidai bane ba dalili kaza da kaza da kaza mu yanzu za a koma son gyara wa mutane kuskure a ce ai kaza babu yau ko ba ai kaza mu za ka tambaye shi ni da ni kuma babu idan yanzu kai da farko in za ka ma mutum gyara kuskure in ba ka da dalili to ka kame in kana so ka mai to je ka kai ma ka nemo dalili to da wannan ne zai samu damar ka ba amma yanzu to sai ne abu ba dalili ba wai ka zo ka ce mun kaza babu to wai na ce ni dalili ka ce kawai kai ma dai haka ka sani ko haka ka ji ana wani idan wannan ba wuce wuce kenan sai ka nemo dalili in kuma kai baka da dalili sai ka ma wani wanda ka yana da dalilin ya mushi magana kenan ba a ma mutum gyara a cikin mutane ko kuma in za ka mai gyara sai ka ringa mai da kausin magana kana kausata harshe a kan kaza da kaza da kaza a kausata harshe za ka yi saboda ai su ne kake ya gyara shi kuma duk wanda kake so ya gyara to ba a so ka kausata harshe a kan shi ni ba manzo Allah sa ni ba Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya tura annabi Musa da Harun wajen Fir'auna ya ce ita ba ila Fir'auna innahu tawa wa qula lahu qawlan layyina ala tisuni magana mai taushi mai sauki kasa kausa da hali a kan shi duka riba Fir'auna wa shi ne kafirin da ba taɓa samu ba ne shi ana rubutu mun a'ala shi shi a allolin ma shine babba shine koga kwata kwata to amma gari ba duk irin kangaranci da fankarewa da shishigi da fir'auni amma Allah ce in aka yi za a yi nasiha a tausa samu shi yasa aka samu akwai daga cikin khalifofi na musulunci wani alaji ne haruna rashid cikin khalifofi ne da daula ta umawiya me ya faru wani ne ya zo mai wa'azi zai mai wa'azi ne ki kansa ta shi a kan shi da haka kai dai da warko yace duk iya wa'azinka ba kai ba annabi Musa kuma ni kuma duk kangaranci na da shi ɗin jina ban zama fir'auna amma yake kuma kaga Allah da ya tashi tura fir'auna annabi Musa da fir'auna ka sai kawai to kaga da shi ne sarkin ma shi ke koya ma mai wa'azin ma salo da usulun da zai nan dan haka in za mu fadakar ya zamanto kenan da salo mai kyau kuma ka fallasa mutane shi yasa manzo Allah an samu in ya ga wasu sun yi abin da bai dace ba a cikin sahabbai sai hawan bari ya ce me ya sa mutane ma balun nasu ya faru da kaza wa kaza bai sa mutane suke yin kaza da kaza shi wanda ya abin ya sani na cikin masallacin amma nan maza Allah ya ce ne ai bai ce ba me yasa wani kaga kamar an mai fallasa ne ko yace me yasa mutane suke yin kaza da kaza to kaza da kaza bai dace ba wanda ya yi tunda ya san shi ya yi ko yana an faɗakar da shi zai je ya hasa wannan abu babu wanda ya sai kenan dai mutum ya yi da'awa akan ni ka faɗa kowane mutane akan yin abu mai kyau da hana su yin abin da bai dace ba kuma shi ta hana abu wanda bai dace ba manzo Allah ba mu mataki guda uku mara minkum munkaran fa yughayyiru bi yadihi fa lam yastati fa bi lisani fa lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ayatul iman akwai wani munkaran abu akwai wani mummunan abin da sai ka san wannan abin bai dace ba ba abin ne wanda yake ba mai kyau ba to yi manzo Allah ce shi hana mummunan abu mataki mataki hawa hawa ne na farko matakin farko ka hana da hannu a nan kenan uwar za ta yi in kana da karfin da za ka hana kamar yanzu shugabanni suna da karfin da za ka hana ku kwanan da anan da maganin ba ta aka ba za a hana shisha ba kuma suka tsora suka ci wanda a kama musu a cikin tare kaza kaga su suna da karfin da za su iya hana ko a kama kama a kulle ka ko a cika tare to duk wanda yake da damar da karfin da yake da damar da zai hana wata banna to ya amfani da wannan karfin ne to in kai kuma baka da karfin a hannu kai ba gwamna bane ba kai ba sarki bane ba ba shugaban kasa bane ba ba amsar bane ba to jinaya baka iya hana wannan abun da hannunka to ya zo wata ki dai ba bai sai sai ka hana da baki jinaya ai wa'azi da barkarwa a nuna mutane wannan abun bai dace ba sai ya so to in wa'azin ma ba zai ba zai amfanar ba saboda in kai ma wani abu zai biyo baya wanda ya kuma da ma ba kai ba to anan manzo Allah ce bari kalbi sai ka ci wannan abu a dace kuma yace wa zalika ala aqul iman shine mafi rauni imani ma'ana inda za ka samu sunni ana wani badala ko na aikin asha sai ka ji kai a ranka ko da ma ba kai ba to wannan akwai matsala imani ma'ana mafi karancin hanin da za ka yi ko da baka iya hana mutanen wannan aikata wannan abu to kai a ranka ka ci wannan abu kuma a ƙarƙashin haka malamai suka ce to kuma duk inda ake abin da bai dace ba kaka je ka zauna saboda daga cikin yin abu to kaka zauna inda ake yi saboda in ka zauna wajen da ake abun kenan kamar ka yarda da abun ne ko kuma kai baka dauke shi ba ma a matsayin wani laifi ne shi yasa ka zo ka zauna idan dan haka yin da'awa na biyar na hudu shine kuma sai an yi hakuri wayannan abubuwan guda uku neman ilimi da aiki da ilimi da karantar da ilimin koyon da'awa duka suna buƙatar hakuri saboda neman ilimi ba ga ba ka iya ba mutane iya ga musamman ƙalubale ne ga maza kowa ya sani a garin nan ba a da magaran ba ba a Nijar ba ba Afirka ba kusa yanzu duk duniya ma an ce maza su ne koma baya wajen neman ilimin addini musamman matasa tun daga shekara goma sha biyar har zuwa shekara arba'in duk inda ka je wai ba iya da magaran ba duk kusan duniya kuma za ku ga a garuruwan musamman munan Nijar Najeriya za ka ga duk inda ka leka za ka ga akwai makarantun mata amma wani maza babu ma'ana maza wata ne mai ilimin addini su ne ba su zumanci za a yi lakta conference za su zo amma kuma karatu ko zo ka tare da daga farko babu wani ko wani babban malami ya zo da wata ƙasa ko daga wani gari za ka an zo an taru an yi shi tsoro amma kuma ka yi ka zauna a karanta da ya yi wa sani ba wanda ke nan neman ilimi sai an yi haƙuri kuma akwai makarantu biya da aka buɗe ta maza wallahi ba inda suka yi saboda in ɗaya sai ɗaya aka gani ko karatun ya ta wannan ka ce yana da uzuri kaza larura kaza wani abu ya fito mishi da sauran ne ya ga karatun kawai ya ɗaya ta dole to kaga neman ilimi sai an yi hakuri kuma kai ba hakuri ba ake ba ka iya daidai na biyu aiki da ilimin shi ma ya kai hakuri ta ce daga sama saboda in baka yi ba hakuri ba baka Kuma yi aiki da sauki ilimi ne.
abinda Allah yake so da manzansa ka bi abinda Allah da manzansa ba sa so ka nisance shi na uku wajen karantar da mutane sai ka hakuri saboda za ka gamu da ƙalubale iri-iri za a zage ka za a kushe ka za a aibanta ka za a ma ba a da incident ba wanda ba a ma ba inda tafarki ne na annabawan Allah su kansa annabawan Allah da Allah ya turo ba su tsira ba kuma Allah in ya tashi turo annabi a kowace al'umma sai an dibi wanda ya fi kowa nagarta da kyawun ɗabi'u da halayya wanda duk garin su ko duk cikin mutanen an yi ittifaki wani mutumin kirki ne amma duk da haka baya hana in Allah ya turo shi kuma a zage shi a cikin mutunci shi ko a kashe shi to kaga kai da kai kai ba da annabi ba ma kaga kenan in kace zaka bi tafar in kace zaka yi da'awa dan an zage ka ko an zage ka kaka damu tunda waɗanda suka yi ka a cikin mutanen su ma an yabe su ɗari bisa ɗari wannan karantarwa bai hana ba a zage su a kushe su ba da haka kai ma an zaka karantar dole ka ji maganganu ana zage ka tunda annaba ma ba su tsira ba musamman ma a cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine khairu khalqillah a cikin hadisin Allah ba ai ban mutum mai dabi'u da halayya irin shi kuma mutanen shi sun cije sun ce a sarifu alami amma duk da haka bai hana ba mutanen shi sai da suka kore shi har raƙumai raƙumi ɗari aka sa a maka wanda ya kawo wanda ya kawo maza Allah a raye ko a mace ɗari kamar yanzu a sa manyan motoci bewit a ce an sanya manyan bewit guda ɗari a da magaran a ce to wanda ya ganka za a bashi bewit ɗari ya kake bewit
ne da kanka za ka kauce ku da
to amma kaga Allah ya tsare shi ya wuce daga garin Makka aka je Madina kenan dole ne mutum ya haƙuri akan neman ilimi da aiki da shi da karantarwa kenan wannan shine hanyar tsira ka nemi ilimi ka yi aiki da shi ka karantar kuma ka yi haƙuri akan dukkan ƙalubale da zaka fuskanta a lokacin neman ilimin da lokacin da zaka yi aiki da ilimin da lokacin da zaka karantar da mutane sai mu dawo suratul ikhlas suratul ikhlas an sanya mata suratul ikhlas duk da in muka duba a cikin surar abin da aka ambaci ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ai babu ikhlas ko to me yasa aka sanya mata suratul ikhlas kuma ba ita ba akwai turori guda uku a qur'ani titir din sura sai mu da aka ma surar maudu'in da aka ma surar babu shi a cikin surar guda uku ne a qur'ani na farko ga suratul ikhlas babu ikhlas a ciki na biyu wata sura ce eh a'a bakara akwai inna la ya'murukum an tazbahu bakara
kuma ka kwanta malama
ta biyu suratul fatiha in ka faro daga alhamdu har zuwa wala zarin akwai fatiha a ciki amma kuma ai suratul fatiha ke shako na uku ta uku suratul anbiya'i اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون har zuwa ƙarshen surar babu inda za ka ga inda aka mace an biyar me yasa saboda su wa'annan surorin guda uku amma surorin sunan surorin ne amma ni sunan surar ma'anar ma'anar surar ce ta kumsa ma'ana nan ikhlas tsantsanta bauta ga Allah to ita wannan sura abin da take karantarwa tana nuna Allah shi ɗaya ne bi da abokin tarayya kuma shi ya cancanta abota masa kaga shine ikhlasin ma'ana tita din ya kumshi me yake da suna sura ne san sun sura kenan da kuma suratul anbiya abin da ya saka cewa da suratul anbiya idan da ba a ambaci ba kalma al anbiya a cikin sura saboda ita kuma ta kumshi tarihin annabawa ne da yawa a ciki Allah ya bada labaran annabawa da yawa a ciki yasa aka sanya mata sura annabawa da kuma suratul fatiha abin da yasa ba ambace ta ba a ciki saboda ne ita ce aka fara rubuta a Qur'ani dama al-Fatiha mabudi umarcin to ma'ana in ka bude al-Qur'ani wata sura ce ta farko suratul Fatiha ko ita ce aka fara bude al-Qur'ani shi yasa aka sanya mata suratul Fatiha kuma na biyu ita ce sura da ake fara karanta a sallah an ka zo sallah karatun ka na farko ne kake karanta Fatiha to shi yasa amma duk suran suran in ban da wannan guda uku duk sura da ka gani sunanta akwai shi a ciki wasu kuma surun ma a harko ake ambata kamar nan sotin nas wala uzu rabbin nas sotin falak wala uzu rabbin falak sotin kafirun kul ya ayyuhal kafirun idza ja sotin nas idza ja nasrullahi amma duk kuma kaga masa da da karshe akan mata ka tafi iya abin mai masa to da farko suratul ikhlas sababi saukarta kun san akwai asbabun nuzul cause sababin da yake sawa a saukar da sura su surorin qur'ani ana saukar da su ne da mataki guda biyu ko wani abu ya faru sai Allah ya saukar da surar ko a tambayi manzon Allah sai a saukar da sura ko kuma kawai haka Allah zai saukar da sura to ita wannan suratul ikhlas kamar da yazo a cikin tafsirin ibnu kasir tafsirul qur'an al-azim yace an rawaito daga sahabbai irin su abdullahi dan mas'ud haka da irin sahabi abi sa'id al-khudri da sauransu cewa mushrikai ne suka zo suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mushi menene dangantakar ubangijinka yanzu ai mun kowa san dangantakar shi in aka zo a ce wani dan wani dan wani dan wani to yanzu ka saka tambaye manzo Allah wai shi ubangijinka me dangantakar sa dan wane ne dan wane yi kan waje kan wane suka zo suka tambaya to shine Allah ya saukar da wannan sura yace ya Allah ce kul ma'ana kul wannan kace umarni ne aka ba manzon Allah kul inda asalin filin kala ne ya kulu kul di kace wane ne yace kace Allah wane ne zai ce manzon Allah shi yasa ba ba wane ne ke wani saboda Qur'ani aka ma wahayi manzon Allah ai ba ni ba aka ma ko kai bar zaka ce kai ake yi manzon Allah aka ma wahayi ko da Allah ce mai kul kace ya kai wannan annabi shine manzon Allah huwallahu ahad shi Allah ɗaya yake tilo daya daya
Allahu
iman ai da ba su kai na saba shigo ya kaje to shi ke yake kuma ku diba ahad duk qur'ani anan kada ahad yazo Allahu yanzu aka tambaye ka ahad a qur'ani so ne ka ka baka tawhada so eh a cikin sura ikhlas kuma na biyu malamai suka ce dan ka diba mu'jiza alqur'ani da Allah ya tashi bai ce ba wahid maka ce wahid ba dai ba to aka ce wahid ana iya cewa isnaini Na'am.
talata arba'a khamsa ko to amma ahad bai da nabi ko aka ce ahad shi kenan bai da nabi saboda in ka ce misali ɗaya wani misali in ka ce firemi za ce mami zirejin ko turazin kafin to shi nan da Allah ya zo ya zo da wani salo ko aka ce ahad to ita kalmar ahad ma babu na biyu babu na uku babu na uku haka take ɗaya ɗaya take to shi sa Allah ya ce qul wallahu ahad Allah shi ɗaya ke tilo kamar ruwan su da ke tattali
da ake cewa ɗaya tal ba ba wai ka in yace ɗaya tal ɗaya tal yake to shi ma haka Allah yake shi ɗaya tal yake kuma aka ce musu Allahu samad kuma wannan shi Allah da kuke tambaya a wadi muku dangantakarsa as-samad shine abin nufi da bukata ma'ana kowa dukkan halittunsa kowa yana neman biyan bukata ne a wajensa Allahu halittun sama da ƙasa mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi da kowace halitta da ƙasa ne a wajen Allah take neman biyan bukata kai ne baka san bayanai ne suke neman biyan bukata amma ta dabbobi suna roƙon Allah ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annabi Sulaiman wata ran sun mutu sallar fari misali salatul istisqa da ake in lokacin damuna yayi sai shi rasa irin wannan lokacin ruwa ko ba a yi ruwa ba ba ana wuta sallar neman ruwa ba to annabi Sulaiman ya hutu da shi da mutanen shi za a je a yi roƙi Allah za a yi roƙon Allah ya sako da ruwa kawai an hutu ana tsaye a kawai sai ga tururuwa tururuwa wannan lafurmi wannan kawai ya ganta ta daga hannunta na gaba sama tana roƙon Allah kawai ya yi ta to kun san shi annabi Suleiman Allah ya hore ne yana jin maganar dabbobi da tsuntsaye har da su tururuwa shi yasa a cikin sautin namun ma me yasa ai sautin namun tururuwa ake ni me yasa aka ambace ta kissar da Allah ya kawo annabi Suleiman ya hudu tururuwa ta ganshi ya tsaho da mutanen shi a saman dawaki sai ta ce ya ayi wannan mulu da kulu masakinaku ya ku ita shugaban ta ce ku shiga gidajenku la ya haɗe man nakon Suleimanu Junudu kan Suleimanu ya zo tattake da shi da rundunar shi an bula shi ba sani ba saboda kai yanzu a a haka ma kana taya kare taka turuwa ba sani ba to barandana da yake saman doki yana iya zuwa su take garken nasu gaba ki daya a kashe su duk da sai musu da ku shiga amma annabi Suleiman ne shi to ita ma nan turuwa ya ganta ta ɗaga hannu tana ya Allah mu ma bayi ne daga cikin bayinka ya Allah kada ka kama mu da laifin wawayen halittunka ya Allah kada ka kama mu da laifin zunuban bayinka ya Allah mu ma muna buƙatar ruwa yadda sauran halittun da suke buƙatar ruwa ya Allah a mana ruwa ko ita tana roƙon Allah sai da ta ida kaf to annabi Sulaiman yace to jama'a juya suka ce kamar a juya yace ai an roƙa mana kamar ya roƙa mana yace ruwa ta roƙa Allah ta roƙi Allah ta kaskanta da kai ta ce mu ma bayi ne daga cikin bayinka ya Allah zunuban wasu daga cikin bayinka kai ya saka hana mana ruwa ya Allah ba dan su ba mun tuba muna muna neman albarkaci a sako mana da ruwa annabi Sulaiman da yayi wannan yaban da sai ce to shikenan wannan addu'a da kai kadai Allah zai saukar da ruwa shi yasa aka ce dukkan bayi suna neman biyan bukata ne a wajen Allah shi ma a sama da kurike duk ƙur'ani anan kaɗai ne kuma suna Allah ne as-samad abin nufi da bukata ma'ana shi ne kowa yake nufin bukata shi a wajen shi yasa zaka ga ai kullum muna cewa Allah ka biya mana bukatun ko to amma shi Allah bai neman komi a wajen kowa saboda ganiyun ne shi mawadaci ne a karan kai shi amma kuma kowa yana neman a wajen Allah sai aka ce kuma lam yalid Allah bai haifa ba dan an nuna wani bai da da kafin mata bai da mata shi yasa a cikin suratul maida Allah ya ce anna yakunu lahu waladun wa lam yakun lahu sahiba kaya ma da ajin gina ma Allah da alhali bai da mata yanzu a duniya aka ce ma kana da da to kafin a je kan dan ai akwai hanyar da aka samu da ta mata ko to da dai kai dai dai ai tunda kai ba annabu ba annabu adam bane mabaranta na a ciro mutum da jikinka yana in aka ce mutum yana da da yana an sai yana da mata ko da ma a ce matan ba da ba ta armi wace ba in dai kai an ce mutum yana da to an san dai ba shi da yayo ba to shi ne Allah ce me yasa suke jingina ma Allah da amma ba sa jingina mashi mata mutumin da zai da mata ko ko ce yana da da walam ta kullu sahiba sai sa Allah ce mattakhadha sahibatan wala walada bai riki mata ba barin tana me aka me yasa aka fara kawo mata saboda ai kana da mata ne ma za a zancan ɗaku to shi bai da mata ma barin tana a zancan ɗaku shi da aka ce lam yalid bai haifa ba bai da da walam yulad kuma ba ya shi bai da uba akwai cewa a danganta muku wani ne to aka ce dan ne ne walam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba bai da uba bai da da wannan yasa Allah shi bai bukatar da saboda mu dan adam kai ne kake bukatar da saboda lokacin da ka girma ka tsufa ka gajiya wannan dan nake tallafe ka ai muka diba kai ma lokacin da kana yaro babanka ai yake tallafa kai yake agaza ma yake daukar da wani ka ko to kuma ana sa rai shi ma uban in ya gajiya ya tsuha kai ma yanzu ka taso karfinka ya zo tunda kai da mu kai ka cinye karfin babanka in mun sani muka cinye karfin yayan mu suna faɗi tashi wajen ɗawain yaron mu to ka ga yanzu duk faɗi tashin shi da suke yi wani ma za ka ga uban baya zama a gari wani ya bar ma ƙasar ma gabaki ɗaya ba ma a Nijar bai ke ba kuka koye shi haka ne mu ka to ka ga yanzu to duk wannan faɗi tashin da ɗawain ɗaya da kai to ana sa rai shi ma yanzu in ya gajiya to kai ma yanzu da ka taso karfi ya zo ma ka tallafa masa to shi Allah baya suwa baya gajiyawa ba dan tana neman buka taimakon wani shi yasa kai da kana da bukatar shi amma shi Allah bai bukata da shi yasa Allah lam yalid wa lam yulad ya aka ce walam yakul lahu kufuwan kuma Allah bai da kini tamka tsara ba bai da tamka ahad a duk babu wani wanda yake tamka ga Allah ko tsara yan negal wanda daga kamfular Allah bai kama ko yake daidai da wani bai da wani ma'ana na yake ka misali shai babu wani wanda yake kamance shi ne da Allah kuma babu wanda yake daidai ko tsara ne ko tamka ga Allah subhanahu wataala shi yasa wannan sura tana karantar da tsantsar tauhidi ne tana nuna Allah shi ɗaya ne kuma Allah shi ne ya halicci kowa da komi kuma shi ke sarrafa komi kuma shi ya cancanta abota masa saboda ni saboda shi ne ya samar da kowa da kowa kuma kowa a wajen shi ke neman biyan bukata shi yasa ya tabbata daga cikin falalar wannan sura Abu Sa'id al-Khudri sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana kiyamul layl da qur'an lawo irin kiyamul layl da muke ka tashi sallar dare kawai bayan ya ida fatiha yake qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya tare titi yake ta maimaitawa da ita kadai ya kiyamul layl har lokacin asuba da garin Allah ya waye ne zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni na ga wani ya mu ne ko da kuran lawa kadai shi na garin bai dace ba kawai sura ɗaya ke ta maimaita ta sai manzo Allah ya sa aka kira shi ce me yasa kai kake wannan abu yace ai yawa da imam manzo Allah ya ce su kai Abu Sa'id kuni baka sani ba inna la ta'dilu suratul qur'an ai ita yan siyarce ta alqur'ani eh musu uku alqur'ani ce shi yasa tabbata manzo Allah ya ce wata ran ya wuce cikin sahabbansa yace shin ɗayan ku zai gaza ya karanta ɗaya bisa uku Qur'ani ɗan ciyar na ga ɗan ciyar nawa ke izini na ishirin ku da sabon manzo Allah wani ne zai karanta ɗaya bisa ukun Qur'ani sai ce idan ɗan ku karanta ƙurwar nawo kamar ya karanta ɗaya bisa ukun Qur'ani idan ka karanta bisa uku kamar kayi ne ka sarke to amma mu rike nan malamai sun yi magana ne me ake yi da in ka karanta ƙurwar nawo sau uku kamar ka sarke Qur'ani ko me ake yi da ita ɗaya bisa uku Al-Qur'ani ce malamai suka ce na farko ana nufin idan ka karanta ta za a baka ladan kamar ka karanta ibi ishirin sai musa hukun qur'ani idan ka karanta ta su uku za a baka ladan kamar ka ka sauke ko magana ta biyu suka ce alqur'ani mawdu'an da ya kumsa mawdu'un alqur'ani inda za a ce qur'ani in ka tattara shi duka a ce a dunkule mawdu'in shi nawa ne tem din shi ma'ana tem din da alqur'ani ke tattaunawa guda nawa ne malamai suka ce guda uku ne duk kai kuma da zaka a Qur'ani tun daga Fatiha Annas abu uku ne ake so a tabbatar ko kuma Al-Qur'ani ya kunsa na farko bayanin kadai ta Allah da bauta ka hada shi bauta da kowa na biyu ana bayanin hukunce hukunce yin tsarki sallah azumi zakka hukunce hukuncen aikin haji hukunce hukuncen jihadi da sauransu biyu na uku bayanin tarihin annaba da al'ummominsu in ka ɗauki ƙwararri wani abubuwan guda uku bayanin tauhidi a kaɗai ta Allah da bauta ka haɗa shi bauta da kowa bayanin hukuncen hukuncen addini tsarki sallah azumi da sauransu na uku abin da ya shayi tarihin annabawa annabi musa annabi isa annabi dawud annabi sulaiman da sauransu to aka ce to kaga wannan mawdu'an guda uku ita suratul ikhlas ta ɗauki guda ɗaya shine tauhidi ta kaɗai in ka ɗauke ta mawdu'in da ta ƙunsa shine tauhidi to shine ake nike masa uku kenan ko zama ko na kowanta amma malamai suka ce ko da an tayi ma a ce ana nufin in ka karanta ta za a baka ladan kamar kayi izi 20 ne in ka karanta su kamar ka da alqur'ani to kuma wannan yake nuna wa shikenan kai da qur'ani kace to mu yanzu kawai ko ta ishe mu haka ba ka ba ka ta qur'ani wannan wata falala ce ta Allah ka karanta ka samu nan amma ko ni ai akwai sauran darussan da in kana karanta qur'ani na farko shi karanta alqur'anin da zaka ringa da harafi da an gaba kana da goro kuma ana so ka rinda tadabburi kana karatu ka gani ana bayanin wuta sai ka ji tsoron Allah na ana bayanin aljanna sai ka sare in ka ka ji bayanin wuta sai ka ce to in an ce wutawa gida ne na inda ake sanya masu sabon Allah sai ka za ka yi tunani ni kuma irin sako da sako ne nake ya kamata mu tuba ba kada ka kwabe mana mutu wannan bata shawara ba kiran ka ba ake ba fiko ba ne sai ba ake ba kwatsam take zuwa ba zato ba tsammani ya kamata mu gyara in ka zo wajen inda ake bayanin aljanna Allah ta nada musu kayan daɗi da kayan morewa da kayan alatu na aljanna ba kuma aljanna ya aiki yanzu ina aikin aljanna ina kiya sallolin farillai ina azumin nafila ina kyauta ta ma iyayena ina kaza ina kaza sai ka tuni to ya kamata mu tashi a gyara shi yasa aka ce magabata in mutum yanzu zai kwanta ya bacci da daddare ka babu bacci a in ya tunuwa akwai wuta akwai aljanna sai ina naga wuta ina ina ina ina naga ina naga bacci kawai in har in yana bacci ina ya kai bacci zai tashin sallah in yana sallah ya bacci ya dauke shi yana farkawa sai ta kai sai dan yaron jayo mu ina muka ga bacci saboda su kullun suna tunanin wuta da aljanna tunanin wuta da aljanna ya za ni za ka yi ka tsere ma wuta ni za ka yi kuma ka samu gidan aljanna to shi yasa kenan wannan kenan kenan malamai suka ce za ka karanta ta kuma ka rinka karanta Qur'ani Allah zai baka nasara wannan shi ne za ku yi sirrin da ya sa ku mutane jiya amma ka zo abubuwa da ake sha a karanta kurwan lawo karanta kurwan lawo na gaba daga cikin falalar kurwan lawo ya tabbata manzo Allah sai wanda ya karanta kurwan lawo sau goma Allah zai gina mai gida aljanna kawo ka zauna ka karanta a nitsi amma ku sani nan gidan aljanna da ake wuciya za a baka da in ka karanta ta za a baka ladan kamar ka karanta ɗaya bisa uku alkur'ani ne da sharadi ya ka san ma'anarta gudun da jirgin saka shi yasa kaje gatan addini wai kaje ka kula yanzu akwai wasu suna karanta qur'an lawo ya yi shekara 60 yana karanta amma ba yau da Allah a kar a fassara mu bai sani ka ga inda jirgin saka in zaka samu falala ka san ma'anar saboda sanin ma'anar ta da kudar cewa shine zai saka samu wannan falala wani sahabi da mutane suka kawo karan shi wajen manzon Allah ya kasance manzon Allah ya nada musu a matsayin shugaba ne za su yi tahiya ya kasance duk in yi goyin sallah in ya karanta misali fatiha misali sallar magariba da isha'i da asuba in ya karanta fatiha da sura ba fatiha da sura ba ke karanta ya ayi kuɗi ba to ya karo kurwan lawo kenan kowace raka in ya karanta fatiha da sura ya karo kurwan lawo sai ga kai wannan abun ba saboda aka zo da manzo Allah suka gagara suka ce wani kullum in ya sallah ya karanta fatiha da sura ya kawo kurwan lawo sai manzo Allah ta me yasa kake kake aikata haka yace wallahi inni la uhibbuha yace wallahi ina son ta ne kuma zan Allah sai mai hubbuka iyyaha a da karfa janna wannan san da kake ma ma wannan kurwan lawo zai saka aljanna to da zaka san kurwan la sai zaka so kurwan lawo kai ka san ai ma'anar da ta kunsa wanda bai san fasara ba ya san ma'anar da ta kunsa saboda me yasa ce na san kurwan lawo saboda ta kunshi tsarkake Allah ne tana bayanin tsantsan tauhidi ga Allah shi yasa ce ke san don haka mutum ya karanta kurwan lawo so goma Allah zai gina mai gida aljanna sai Umar ya ce kenan ya manzon Allah mu yawaita ce ya ce to ku yawaita ma'ana ba an in kan karanta su goma gida daya kuma kasar aka ce za a gina ma mutum abin da ake da alqasr shine irin fale wayon ko fale presidential kafin a gari aka ce gidan sarauta ko gidan shugaban kasa shine da ai babba ko to katan masarauta za a gina ma in ka karanta su goma in ka sake yin goma 20 ko gida biyu in ka sake yi so goma in kai talatin nawa gida uku to shi ne umar yace mu yawaita ya ce to Allah shi ma zai yawaita muku ma'ana inda za ka zauna tun da sai har dare ka ringa yi to shi kuma Allah yana da zai ta gina mani shi Allah baya kosa ya dai kuku kosa ma'ana ba za ka ce ba to ni yanzu in na yi so goma goma so goma ɗari gida goma gare ni in kai ka ce to bari mu dan bari dai haka kan mutum ya gidaje a shekara miliyan za ka yi gana ya ce Allah yana da ba irin mutum bane ba yanzu da mutum ne zai saka aiki ya ce in kai kaza zan baka kaza in kai kaza sai kaga za ka iya tsiya tashi yayin da ke wannan je wani daga mai fa kan mu amshe ne yan canjin nashi gaba ki da shi Allah ba haka wani ba yau manzo Allah ce ma Umar ku yawaita saboda shi ma Allah yana da kuma akwai wani malami na Saudiya a harbin Makka a cikin huduwa da yake ba da shawara kun san a goma karshe na Ramadan ana so mutum yawaita ibada musamman ma a dare ruwa tun daga daren 20 har zuwa daren ƙarshe na Ramadan don mutum ya dace da ni daren Lailatul Qadr to sai ba da shawara yace in mutum yana da dubara in aka ce an shiga goma ƙarshen Ramadan kuma goma ƙarshen Ramadan wa ba sai ranar 21 ba a in aka ce yau mun kai azumi 20 da daddaren an shiga goma ƙarshe tunda wannan daren shine daren 21 to yace mutum a kullun da daddaren ka karanta Qur'an Allah sau uku saboda ni za a baka ladan ka baka sabbi alqur'ani in ya dace da ranar tilkalin za ka samu ladan sabka da tsawon shekara 83 da hudu a rufa da dace ya ce kuma yaka zo ka sake karanta ƙurwan lawo sau goma da a gina ma gida ka ta fara gida aljanna ya ce to in ya dace da darajar tilkalin za a gina ma gidajen wannan na kwatan kwatan shekara 83 da wata hudu idan ka ga a dararen duk in kari bata kake yi ka gani tabbas ka san dai ka gina gidaje kuma tabbas za ka samu ladan farka alƙur'ani a daren da zai kare saboda shi daren da kare man Allah ce khairu min alf shahr idan Allah ma dace ka dace da daren da ke kare kana aikata wata ibada to da za a samu wani ya kamo ka alada to sai shi yayi shekara 83 yana aikata wannan ibada zai kamo ka to kaga in kai wannan zaka samu wannan falala a gurguje mu je suratul falaq
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
يوا أمك لورا سورة الإخلاص بسورة الفلق بسورة الناس نفارا لو قل قل شيخا سورة الجوارة قل قل أفر خمس القرآن ولا جاني كفر سورة الجن قل أوحي إلي نبي سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون ta uku suratul ikhlas qul huwallahu ahad ta hudu suratul falaq qul a'udhu birabbil falaq ta biyar qul a'udhu birabbin nas wannan kana ya samu a qur'ani misali alhamdu su wanda take wara da alhamdu a qur'ani su ma guda biyar ne ta farko suratul fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin ta biyu suratul an'am الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نقول سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نقول سورة السبع الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير تبيات سوء فاتح سوى نعجات سجد سبع فاتح الحمد لله فاطر السماوات الرسول بن عجيب in ka dauki masu hana da alif lami su kuma guda shida ne bi a jere hudu su ma a jere biyan a jere suratul baqara alif lam dalika kitabu la raiba fihi suratul ali imran alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al qayyum ta uku suratul ankabut alif lam mim hasiban nas an yusrafu ta hudu suratul rum alif lam mim Ghulibat.
walibatul rum ta biyar suratul luqman alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim ta karshe suratul sajda alif lam mim tanzil kitabil la raiba fihi min rabbil alamin an ka dauki hami su kuma hali su ma guda nawa ne guda bakwai ne ta farko sosul hafin hali tasiri kitabi tasiri kitabi
La- min Allah da hadisi da alim ta biyu su wata tusira tanzilun Min min ar-rahman ar-rahim ar-rahim.
ta uku sosul shura hali ayin sinqaf ta hudu sosul zuhur hali wani tabi mubin inna ja'alna qur'anan arabiyyan ta biyar سورة الدخان حامل والكتاب المبين تشتيت سورة الجاثية حامل تنزيل كتاب من الله عزيز العليم تنزيل كتاب من الله عزيز العليم تبوي حامل تنزيل كتاب سورة الأحقاف هذا سمى قرآن قرآن masu fara da tsarkake Allah sabbaha da yusabbihu da sabbi kuma kusan guda bakwai ne. na uku akwai subhanallahi ata tsarkakewa ce akwai sabbaha guda uku sabbaha suratul hadid sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard akwai sabbaha suratul hashr sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wal ardi sabbaha suratul sabt sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa ma fil ardi wal ardi akwai kuma yusafiru biyu yusafiru lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi malikul qudus azizul hakim sai juma yusafiru lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai mi tagawu sai tasbih ismi rabbikal a'la wato bara da inna suma guda uku ne inna fatana laka fatahan mubina inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir inna anzalnahu fi lailatul qadr inna atainaka al-kawthar wa la tabil misal to su ma wannan masu wara ne da kulkul Allah ce alfalak abin da yake da alfalak shine safiya wasu malamai kuma suka ce halitta da Allah ya ce falikul haddi wanda ya halici kwaya ko kuma wanda yake tsaga kwaya ya fito eh, shuka daga cikin ta yana alfalak ko da ke halitta ko da gini safiya kun ka ce ya kai wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udhu ina neman tsari birabbil falak da ubangijin safiya yana ina neman tsari a wurin ubangijin safiya yana shi ne ke nema ya tsare ubangijin safiya wanda ke zuwa da hasken safiya daga ni Allah zai tsare zai tsare ka kace min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta masu sharri saboda in ka ce daga sharrin abin da Allah ya halitta to ai halittan Allah ya yi kuɗi a cikin halittun Allah akwai da wasu da shari wasu da shari kwata-kwata akwai saboda su alkhairi ne tsantsa kamar mala'iku babu shari'a da tare da su annabawa da manzanni babu shari'a da tare da su kuma su halittun Allah ne to ka wannan sun wuta kuma daga ciki akwai kuma wanda su kuma halittun shari ne tsantsa su wanda ka ga wancan alkhairi ne tsantsa ko to kuma akwai wanda shari ne tsantsa kamar mu shedan shedan shari ne shi tsantsa to kuma daga cikin halittun Allah akwai wanda sun gauraya akwai shari akwai alkhairi kenan sun sun sauran mutane kaga mu mutane muna da bangare biyu bangaren alkhairi da shari sauran halittu to anan sharin wa kake neman Allah tsare ka shi kace a cikin halittun Allah masu shari to Allah ya tsare ka daga sharrin halittunsa wanda suke da shari wannan halittun mutane ne aljannu ne dabbobi ne komai ya shiga duka kiratun na Allah in dai yana da shari to Allah tsare ka daga malin shi daga sharin shi to kago wannan neman tsare ne a dunkule komai ya shigo mahasada abokan adawa abokan gaba sharrin matsafa da yan tsubu duk wani mai shari ya shigo cikin nan saboda ka ce duk wani mai shari Allah tsare ka daga sharri ko ne na gaba kuma ka ce wa mai sharri ghasiqin kuma Allah yana neman tsarin dare idza waqaf idan ya shigo dare idan ya shigo duhu ya lullube shi akwai abubuwa da suke faruwa na shari na farko dai akwai dabbobin da yadda daddare suke hutuwa masu cutarwa da daddare akwai wanda ya dare suke sata suke fashi suke fashe-fashe su shiga su darawan gidajen mutane ko shagunan su su kwashe musu kaya to duk wani wanda shi sharrin shi da yayi da daddare to Allah ya tsare ka daga sharrin shi yasa kace sharrin dare idan ya gabato ma'ana duk wani abu da yake faruwa na sharri da daddare to Allah ka kare shi kaga wanda yake tsoron barawo da wane ne in kai wannan duka ya shigo amma ba ka ji ba an ce sharrin dare barayi sun shigo ba ce to tunda mu muna da falaki gida na ma bari mu bar shi a buɗe hoto na ma ba yana sa ba an ci bar ba a ka kulle gidanka ka sa kuroshe ka sa kadena motan ka ka sa antibor kuma ka karanta falaki to Allah zai kare shagon ka ka sa kadena ka karanta falaki Allah zai kare amma ka bar shagon ka a buɗe ko ka bar motar ka kace ma ba ya ka kulle ba ma hakan ma barantana ka sa antibar ba ko kuma kace a kai ku saboda imani ma bar kilan ma ka bar shi a jiki kaga na ta matsala kenan anan kai addu'a kuma kai riko da sabani saboda ai wata ran kana iya daukan duk matakin kuma a zo a saka ko to shi wannan daukan matakin ba shi yake kariya ba in ka dauka kuma sai ka hada da Allah saboda yanzu ni gani yake a ni yanzu mutuna na sami antibol na sa shi cikin ƙuriya na sa wane ne wane ne gani ke wannan kadai zai bayar halarto da Allah kuma akan shi a shi wannan in ka nemi tsarin duk iya kokarin da zaka kai a matsayin kamar mutum duk wasu wayan da zaka dauka na tsare kanka to kuma wannan ba zai kare ka ba sai Allah ya kare to kare Allah shine yake nemi tsari to kuma yake dauki matakin to sai Allah tsare to kuma kace wa min sharrin nafasati fil uqad kuma Allah ina neman tsari daga sharrin annafasati mata masu yin tofi fil'ukar a kulli ma'ana ana ne kadai daga sharrin bokaye da matsafa da 'yan tsohu da makamantansu kuma nan abin da yasa aka ce annafasat saboda a lokacin a jahiliya mata su suka fi yawaita wannan dan ka wani ya an ce annafasat ya ce to su maza sun mutu bokaye kina nan an yi aiki ne da majority majoritan su a lokacin manzo Allah ma sai yin wannan kullakullan da tsubba-tsubban duka mata ne to amma kuma ya haɗa duk wanda yake wannan aikin kuma abin da ya aka ce fil uqad saboda a lokacin za ka ga in za a ma mutum tsayi ko wani siddabaru ko wani ulumboto duk wani abu da za a ma mutum dai na cutarwa to za a zo ne a samu wani zare ko na lilo ko na wani iri ne ana ana karanta wasu wurigi na shirka ko suna aljani ana tofa ana kulliya ana tofa shine Allah ta fil uqad ma'ana zare ne za a samu ana tofa makircin da za a kuma ana kulliya ana kulliya ana kulliya to sai ka ce Allah tsare ka daga sharrin masu tofi a kulli ma'ana duk wani boka duk wani matsayi duk wani wanda yake yake da suna matsayi ne Allah kare ka ma'ana da wani zai je hada baki da wani boka amma magani musamman yanzu a zamanin nan kar ka zama haka kawai ka ce a kai shikenan baka da abokin gaba baka da abokin a mutane yanzu duk yadda ka nuna kanka wallahi wani shi kai ka hana shi wuce kuma shi wani kawai so yake ka ka ta gayyara ka wulakanta ya ganka tsakiyar rana ya ga asirin ka so ne kenan dole sai kana neman tsarin Allah ko da za a je a yi tsarin a yi bokancin a yi siddabarin to in kana karanta wannan Allah zai kare ka to kina Allah ya kare ka daga sharrin bokaye musamman wanda Allah ya rabce su da mata kaga yanzu mata da suka kasuwanci sojan bokaye kai yanzu kana nan kana neman abinci kai kuma kana nan ana ana ana nan za a yi za a kai wajen boka kuma abin da zai ba ku mamaki me yasa kuka ga mafi yawanci in aka zo aka yi tsayi ya fi kama maza akan mata saboda maza sun fi sakaki na farko da addinin da koyan addinin da yin zikirori yanzu ku diba muka yi sallawa wani bai iya zama bayan sallah ya azkarin da ake bayan sallah to kai yanzu wanda bai yin azkar ba da sallah kada tsammani zai iya zikirin safiya da marici in shiga in yazo shiga gida zai zikirin shiga gida in yazo huda zai in yazo kwanci zai in ya tashi zai kafin arwallahi bayan arwallahi shiga ban daki yayi bayan ya huto yi yayin sa kayayi yayin cire kayayi kuma ba zai kana neman tsarin Allah kuma baka karatun Qur'ani to sai Allah zai tsare ka wa min sharri hasidin idza hasad kun ga babban duka a cikin sharri babu sharrin da yake hasada saboda in aka samu hasada komi na iya biyo baya in akwai hasada to ana iya hada baki da mutum a kashe ka ana iya hada baki da mutum a haukata ka ana iya hada baki da mutum duk wata cutarwa da kuka sani ana iya ma saboda ni hasada shi yasa hasada mummuna cuta ce kuma dole mutum ka dinga neman tsarin Allah daga sharrin hasada kuma da sharrin mahasada kai ka kama wani kuma Allah tsare ka daga sharrin mahasada amma kaka ce Allah ka kare ni kan na zaman to bane da mahasadi ba roƙa Allah tsare ka kaka zaman baka da mahasadi saboda in dai Allah zai ma wata falala wata baiwa wata ni'ima dole ka samu sani kuma ko mun karancin wannan falala da Allah ma ya ka samu saboda in ka ce Allah ni ina so kada da zamanto ina da ni da zamanto ban ni da wani mahasabi to ma'ana so kake ka zamanto koma bai a cikin mutane wanda baka da komi ban da nama a mahasada a Allah ka kare ni daga sharrin mahasada ka dauka kare saboda in Allah ma dauka ka kuta yi sai ka gamu da mahasabi to kai abin da kake roka sharrin shi Allah ya tsare ka daga sharrin shi amma ba dan wai kai kai ya ka zama to kai baka da masari ko dai ba kai yi ba in kuma kake son haka to zaka zama to koma bayani baka da komi ba da tana amma hasara kuma abin da yake da hasara shine tamanni zawalin ni'imati anil masu ka ringa fatar gushewar wata ni'ima da Allah ya ma wani wanda kake ma hasara kudi ne Allah bashi mulki ne Allah bashi karuwa ne Allah bashi duk wani abu da muka sani na falala da Allah zai iya ba ma mutum sai ka ringa ganin hasada kamar ka ringa ganin wannan ba shi ne dace da wannan ba ko Allah ka amshe kayan ka shi yasa hasada kala uku ce wanda ta fi muni ka ringa ma mutum hasada Allah ya amshe wannan abun ya ruguza ta ya kwace ta ba tare da kai kana bukata ba ma'ana shi wannan baiwar da Allah ya bashi ko gani kake bai cancanta ba ko Allah ka amshe ka amshe ta daga wajen shi kwata kwata kuma shi ba shi bane yake bukata ba shi kawai burin shi kawai Allah ya amshe wannan baiwar da ya ba ma wannan ba wai shi a bashi ba to wannan tafi mu ma'ana wannan falalar da Allah ya bashi ya amshe na biyu Allah ya amshe min ya baka kenan shi ba shi bai cancanta da ita ba ni na cancanta to a amshi tashin a bani shi ya zama to bai da na uku kuma shine Allah ya baka kwatankwacin abin da Allah ya bashi ba tare da an amshe mai ba tashin ba ko an rage mai ta ba a irin tashi to ita kuma wannan ta uku ta halatta amma a guri guda biyu ita ce ta alghibqa kai fatan Allah ya baka wani abu da ya ba ma wani kwatan kwace irin wannan abu ita ma manzo Allah ce bai halatta kama mutum hasara ya abu na farko Allah ya ba ma wani dukiya ya ba shi arziki kuma yana amfani da wannan dukiya ta shi wajen taimakawa mutane duk wani aikin alheri in ya taso su ne alhawan gaba gina makaranta gina masallaci taimakon marayu taimakon talakawa koyi aikin alheri su ne alhawan gaba su je likita wanda ba su da wanda suke da ordonance suka gada biya a biya musu a je gidan kasu wanda ba shi shiga ne aka kulle su a biya musu duk wani aikin alheri a je gidan marayu a ɗauki ɗauyin su duk wani aikin alheri daga wannan ba Allah shi kullum duke shi a cikin taimakon mutane daga ce ya Allah ya halatta ka ce Allah ka bani dukiya irin ta wani dan nima in kwatankwacin aiki da yake irin wannan kaga ana fatan da kake saboda kaga yana aikin alheri ne ko sai kake buri da fatan kai ma Allah ya baka irin dukiyar da Allah ya bashi dan kai aikin alheri amma maka zo ka ce da Allah ka bani dukiya irin ta Bill Gates Bill aikin alheri ne ko nan misali ka ce ba yake da suna dangwace yanzu kun ga shi dangwace babban damuwar shi akwai lokacin da naira ta kari aka ce ya zama na biyu hankalin shi ya tashi yanzu kuma haira shi an zo an ce ya zama to na daya kusa akwai wasu abu manzon tani jiya ba sani ba kusa akan abokin dan takarar dangwace wanda suke kwanciyar su wajen harkar sana'a wani abubuwan da yake kera akwai abu sama da siya karatu gowa ka san duk abin da yake kera da shinkawa da suka yi da wane ne duka shi ma na yi wallahi nan da shekara biyu akwai lokacin da bowa yace zai kai yadda suka rin shi azumi dan talaka su samu shi suka yi wallahi dan waje kai shekara ce dan me yasa ma'ana su dukiyar su ba ta taimakon mutane bane ba kawai a rinka lissawa su a duniya shine na daya shi yasa alfahari yake da afirka shine na daya amma ka je ka diba kano kaga dan kano ne mu talakawa ne suke mutuwa da wannan da yunwa yanzu ka ga wata wannan halin da aka shiga na tsananin rayuwa shi kan ya kamata a ce ya buɗe duk gidauniya wanda ake taimaka wa mutane ake ci da mutane amma ka taɓa jin wannan su kullum kuɗin su kawai da kai an ce shi ne na ɗaya a duniya kaza da kaza to kaga kai wata irin wannan kuɗin a yi ta tara amma ba a taimaka wa mutane kenan na gaba hasara ta biyu idan ka ga mutum Allah ya bashi alƙur'ani ilimi na addini yana karantar da mutane kullum ka ganshi ba da tashin shi daga ina kake ina zuwa kawai karanta da mutane a tsora mutane kan hanyar da Allah da mutum su ce su daga ce ya Allah ne maka bani ilimi irin na wani da irin da ayyuka da yake na faɗakar da mutane da wa'azantar da mutane da tsora mutane kan tafarkin da Allah da manzansa suke so yanzu misali kamar su dai yana yin sallah a maka a haram maka alami ma wani karatu irin na su ko ba ma ban ja ba ma a haram maka ko an goma ka rage ja Allah ya baka karatu da zaƙin murya irin na su dai to wannan kenan kenan hasara mummunan abu ce don haka mutum kada ku so ka yi hasara kuma dole ka ga yana ma mutum wani hasara to kamar yana kalubalanta Allah ne Allah ya ba ma wani falala sai kake ganin kamar kana so ka ce Allah wani da ka bashi kaza bai dace ba shi Allah shi yake raba falalar shi ga wanda ya so in Allah ka ga ba ma wani abu kai ma ka roƙa ya baka me zaka ma wani hasara inda shi ne akwai kuma abin shi zai kariya kuma na biyu mutane abin da jiya ba sani ba wallahi kaga Allah ya ba ma wani abu ya ba shi wani abu to baka san me Allah kuma ya amsa mishi wannan shi ne abin da mu sani ba ta yi kana ganin wani Allah ya ba shi kuɗi to kuma ta ya dora shi ya gama shi da ruwa rashin lafiya kullum kuɗin a zaifan sun san magani yake da iya to ga irin cewa na Allah ba shi da kuma babu lafiya kai kuma yanzu Allah ya baka lafiya kuma babu kuɗi kenan ka gani shi yanzu kai Allah ya baka lafiya babu kuɗi shi kuma yanzu Allah ya ba shi kuɗin kuma babu lafiya ba haka ne in Allah ya amshe ma wani in ya ba ma wannan wani abu kuma sai dora ne wani abu to kai ma haka ne kai yanzu kake ganin Allah ya baka komi ba dan baka da kuɗi ba to shi kuma wannan mai kuɗin duk kuɗin da gare shi in ka je ka tarra shi shi da yana da ciwon zuciya yana da diabetes yana da ulcer yana da kuntar cututtuka ana zana ma kai inda kai ne da shi kenan ya maka ta tashi to dan wani cutar baka da kuɗin maganin da zaka ci to shi yasa aka ce kenan duk wanda kaga Allah ya bashi wani abu to baka san me Allah ya hana mu ko ya gamshe me bashi wani abu sai ke na biyu wata abin da kaga Allah ya ba ma mutum to kai ma ka roki Allah in ka gama Allah ya ba da kai ka ce to ni ma Allah ka bani dan Allah ba marubuci bane ba irin ba irin dan adam bane ba marubuci bane kuma shi fara shi wata kariya kuma kaga Allah ya ba mutane da yawa to me ana ka roke shi kuma ka roke shi dan Allah yana ganin ka kuma hasada dan musamman hasada me yasa aka kawo ta kashi hasada ita ce sabon Allah da aka fara yi a sama kuma ita ce sabon Allah da aka fara yi a doron duniya kun san me yasa iblis ya kima annabi adam sujada hasada ce saboda ni Allah ya ce amma annabi adam sujada shi kuma yake mai sujada da aka tambaye shi me yasa yace ana khairun minhu ni ai na fi shi yace khalaqtani min nar ni da wuta ka ka halice ni wa khalaqtahu min tin shi kuma da laka da kasa ka halice shi idan ka ga an abin da ya hana shi gani ki me yasa za a tashi ne mai sujada yana ganin ya fi shi hasada ta sa mushi yayi girman kai sai ki ma annaba da sujada dalilin wannan yasa Allah ya tsine mushi koyi shi kaga shine sunan sabon Allah na warko kenan a duniya kuma ayan annabi Adam guda biyu da Allah ba mu da bayar cikin suratul Maida wato da Allah annabi abu ne Adam bil haqq da suka gabatar da aiki na neman kusanci ga Allah Allah ya amshi na daya na din ba amsa ba to sai wanda ba amshi ba aikin nashi sai ya ma wancan hassada me yasa za a amshi aikin shi shi ba amsa ba yace to da aka tulalla ya mace ai ba shi bane sa aka amsa mishi ba Allah ne amsa kuma shi ya zo da sharadin amsa aiki ne yayi dan Allah kai kuma kai dan Allah ba yace ne inna ma taqabbalu Allahu minal muttaqin kai baka sa tsoron Allah ba cikin abin da gani kuma na sa tsoron Allah ya mai wa'azi amma ya riga shi kashi saboda hasada me yasa za a amsa aikin shi ni ba amshi na ba to shi yasa hasada mummunan ciwo ne kuma sharrin masari malamai suka ce in masari ya tashi hasada komai yana iya ma shi yasa kace kullun ka ringa neman tsarin Allah daga sharrin masu na ƙarshe sotin nasu bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الناس الناس متعلم من متعلم أكيد التي بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل كسي أعوذ إن نيمان زري برب الناس وأبنجد المتعلم إن نيمان أبنجد المتعلم يتعلم da tsaye malikin nasi haka ina neman tsari a wajen mamallakin mutane ilahin nasi haka ina neman tsari a wajen abun bautar mutane idan nan mutum ya yi tawassali ne da sunayen Allah guda uku na farko ar-rabb na biyu al-malik na uku al-ilah ma'ana ina neman tsari a wajen ubangijin mutane ar-rabb abu uku ne al-khaliq mahalici al-malik mai mulki al-mudabbir mai gudanar da lamura ina ina neman tsari a wajen ubangijin mutane mahalicinsu wanda ya halicce su ya samar da su daga babu malikin nasu mamallakin mutane shekin mulkin mutane su mutanen mulkin sa ne nasa ne ilahin nasi kuma shine abun bautar mutane abun bautar su da gaskiya ba su da wani abun bauta ne ya tantance su bauta masa in ba Allah ba to da kai amfani da wannan sunan guda uku daga me Allah zai tsare ka sai ka ce min sharril waswas daga sharrin mai sanya waswas al-khannas wanda yake buya shine shedan alwaswas ma'anar waswasi wanda zai zo ya ringa saka ma ya ringa raya ma ya ringa kawata ma miyagun ayyuka a sura mai kyau ma'ana aikin sabo zai zo ringa saka ma a zuciyarka ya ringa nuna ma wannan abin yana da kyau wannan akwai jin daɗi akwai samun hutu akwai samun raha akwai samun eh ta kawata ma mummunan abu a sura mai kyau dan dan kai haka ukantarar zai suranta ma kuma abu mai kyau a fuska mara kyau da nuna ma kai wannan abin wahala ce bata lokaci ne kaza da kaza kaza da kaza misali zan babu shi dan in kana so kai aikin alheri ko kai sadaka ko ka taimaki dan uwanka musulmi da dukiya sai zo ka ce ma a'a yanzu in ka bashi wa tayu talauci idan ka bashi ka taimake shi ta yi yanzu wannan ɗan abin da kake ne ka bashi ma ko ka tallafa ni ko ka agaza ni a rayuwa ta yi yanzu yi ka kuɗi idan ka bashi kaza da kaza kawai zo rinka saka ma abubuwan a ranka dan kace wannan aikin alheri amma kuma an harka shahudi ya cewa in maka ɗa ne da maraya da yan kokowa da su a nan kuma ya rinka ko ya rinka cewa ka bada ka bada ka bada sai Allah ya ce shaytanu yukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha ku sheta waswasin da ake zanci nan ya ringa saƙa ma miyagun ayyuka a sura mai kyau kuma ayyuka kyawawa a sura mara kyau to ka nemi tsarin Allah kada shi dan ya zo ringa saƙa ma miyagun ayyuka shi yasa wani zubin zaka mutum yana kai matakin da har shi dan yana iya saƙa ne a ran shi kai in ya ba akwai Allah nan sai ga mutum shi ɗaya shi dan ya zo na samawa an ya ba akwai Allah ba ya an ya ba tashi kyamun nan akwai da sai ka wasu abubuwa ne wanda za ka waɗe su a baki ma kana iya kafarta amma ya shi dan ya zo ringa saƙa masu a ranka to me maganin wannan Allah ce alkhannas mai ɓuya ma'ana sharrin mai sanya ma wasu wasu mai ɓuya ku to ana abin da ake ne alkhannas idan ka zamanto kana ambatan Allah shi dan zai ringa ɓuya zai ringa jan jikin shi da gare ka zai ringa nesa da kai ba zo yana saka ma miyagun ayyuka idan kana ambatan Allah shine alkhannas amma ya zamanto baka ambatan Allah to wannan kullun zai zo yana saka ma miyagun ayyuka yasa manzo Allah da labari ambatan Allah ko da kiran sallah ake shi dan daga an wani kiran sallah gudu yake sai an gida dawo kuma ka zo ka da iqama ya gudu sai an gida dawo yasa za ku ga ta masu yin ruqya idan mutum yana da aljani na mun ko mace an zo ruqya an wani kiran sallah ga mutum ya rike saboda shi dan ga san kiran sallah to shi yasa ambatan Allah ana abin da ke ne duk wanda yake yawan ambatan Allah karatu Qur'ani ambatan Allah bayan salloli ambatan Allah na shiga gida da wuta da sauransu to sai dan baka samu yana yawan sami saka mai miyagun ayyuka a shi yanzu mutane kun yi gani wani zai kisan kai shi dan ne zai saka ni za ka ga wani ya male yin da bai saka kara ba da tana karya ba amma shi dan ya sama ko kaje ka kashe shi to ka wannan mummuna abu ne zai saka ma wani ya saka ma ka je ka sha giya wani ya saka ma ka je ka yi zina wani ya saka ma ka ci mutuncin iyayenka wata rai zuwa ga suna ma haɗa shi dan ya zo ne ni wannan tsohon ya da mai an gallaba mu an an an da ni a gidan da ni kaza da kaza wato zai zai sa gama wato maganganun ma da zaka wade su a ana ma daga cewa wallahi ni ko an tafa yawa ma a gidan ni kaza da kaza ni wallahi abin wata ran tun yana saka ma ta ne kaga mutum ya kai ma hadda baki na furta sai kaga mutum har ya kai na sa isa da iyayen shi kaga wannan duk mummuna abu ne zai zo da sakawa to aka ce hanyar da zaka kiyaye kanka shine ka zama ko kana ambatan Allah ambatan Allah kuma anan shine da ambatan Allah da manzo Allah ya kura musamman na lokuta daban-daban amma misali bayan sallar farilla in an yi da sallar farilla zaka za ka yi ambatan Allah subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah kai ruwan na falaki da nasi da ayatul kursi haka ambatan Allah azkaru sabai wal masa shiga gida da wuta kafin a rola kuma ka ware wani lokaci a yinin ka da dare ko da minti 15 ne ko 30 ka rika karanta Qur'ani insha Allah Allah zai kare ka daga yawan waswasi a tayan waswasi da zaka mutun yana samun kanshi yayin da ka zo yin sallah ni raka ta nace nake ni ina da arwalla da na shigo sallar nan da kai da arwalla ni arwalla an yau ba ta kare ba da sauransu duk yin shi yau ambatan Allah ne ma kana yawan ambatan Allah to Allah zai kare ka allazi wasu fi sudurin nas Allah ce shi wanda yake yin waswasi a cikin kiraye as-sudur watin jam'i ne na as-sadr yana sudur ne na watin yana sudur jam'i amma nan sudur din da aka ce abin da ake yi zuciya zakata saboda ai zuciya a cikin kirji take ma'ana wanda yake yin wasu yake sanya waswasi a cikin zakatan mutane zai zo da saka musu a cikin zakatan su Allah kuma ya ce min al-jinnati wan nas kuma wannan shedanin mai saka mai sanya ma wasu wasu miyagun ayyuka ko ya hana ka aikata kyawawan ayyuka minar jinnat ana samu daga cikin aljanu wannan taka ana samu a cikin mutane ma'ana shi shedanci ana samu a cikin mutane ana samu shi a cikin mutane shi sai Allah ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn Allah sanya ma annaba suna da makiya daga cikin aljanu da mutane to a cikin mutane ma akwai wayanda suke shi shidan na aljani wasu wasu da zai sama a cikin zuciya ne zai sama ya nuna ma mummunan abu a sura mai kyau ko abu mai kyau a sura mara kyau shi mummunan abu a sura mai kyau dan kai dan ya san kai zaka halaka mai kyau kuma ya sama a sura mara kyau dan kar kai saboda ya san in baka yi ba za ka yi asara samun wannan ladan in kuma na wajibi ne kuma akwai alhaki a kanka to shi kuma na mutum wa wani waswasi ne zama shi ne na mutum shi kuma yana iya zuwa yana kama wasu tunani da wasu ide na banza da bai ce ma kaza da kaza da kaza yanzu wani in ka gamu da shaitanin mutum yanzu nan wannan karatun da muke bayar la'asarwa wani yanzu inda zuka ida sallar la'asar ya ce wani ya ce wani taso mutum ina mu je fara ko wani ne fita akwai karatu da ake masallaci a bakin mada Allah kaza da kaza da kaza ai akwai kaza da kaza da kaza ai to shi ne jin ka shi ke na kaga jin ka akwai mutanen da in za ka yi aikin alheri in ranka ya ce a bakin mada makaranta ce ba tun muna yarinta ake zuwa makaranta tun a yarinta ake zuwa makaranta kaza da kaza ko yanzu kai kullum ka je makaranta ka ɗan ɗauki mana ko zama ko ɗan mutu ka ɗauka kaza da kaza ma'ana zai ringa ko da maganganu zai hana ka aikin alheri in ya ga za ka je wajen aikin alheri ya hana ka shi kuma aikin shari takanas ta kano zai taso zo same ka wani zo akwai kaza akwai shu akwai picnic akwai sofi akwai kaza kawai zo jaka ka ga ɓadda ka to shi yasa shi shedanin mutum ma har ya fi na aljani hadari saboda shi na shi na aljani alzuciya ne zai riga saka ma to kuma kana iya tunkuɗe wannan abin kai banza ka shiga wani tunani daban ma ka nemi tsarin Allah ka ta'udu amma shi kuma na mutu wani da kai ya jima na iya zuwa jaka ba da ka iya kawai ya ka wajen sabo Allah to shi yasa aka ce min aljinnat wannan masu sanya wasu wasu masu batarwa daga cikin mutane da aljanni duka Allah ka tsare ni sharri sai na karshe kuruwan lawa da farki da nasi maza Allah ya koya mana azkar din da zamu ringe da su dan Allah ya kare mu daga ciki akwai zikirin safiya da marci in bokasson ne matan yaji suwa mazala ce duk wanda ya karanta ruwan lawa su uku da sayi so falaki su uku da sayi nasu su uku da sayi allah zai kare daga sharrin wannan yinin gabaki daya sharrin wannan yinin duk wani abu na wannan yinin allah zai kare ka haka da mareci in ka karanta ruwan lawa uku da mareci falaki uku da mareci nasu uku da mareci allah zai kare ka daga sharrin wannan daren har zuwa washe gari da haka mulki azkaru saba ana yin su ne bayan asuba ne sai sa malamai suka ce zai ga mutum wani bayan sallah asuba kawai ya buɗe qur'ani yana karanta ba ka kaso ba ka fara yin zikirin safe shi saboda yana da lokaci katun qur'ani ai da lokaci ko da yaushe kana yi amma shi zikirin safiya daga bayan asuba kafin rana ta hutu shine lokacin shi sai da irin mutum misali ya makara ne bai tashi ba rana ta hutu to bayan ka tashi kana yi amma asali lokacin da ake yin shi bayan asuba kafin rana ta hutu idan kana yin azkar saba in ka ida an kana so kai ka tun qur'ani kama kuma sai kai namar ta shi kuma bayan la'asar ake yin shi kafin rana ta fada daga bayan la'asar zuwa kafin rana ta fada shi ne lokacin shi dai baka samu bakai ba to kana iya bayan magariba ko bayan isha amma duk lokacin da ake so asalin kai daga bayan la'asar wannan yan tarba din har zuwa lokacin da za a kira sallar tarba to kaga in kullum mutum ya saba maka shi qur'an lawo uku falaki uku nasi uku da sahi da marici to Allah zai kare ka daga dukkan wannan shari sai na biyu bayan sallolin farillai bayan asubahi da bayan asuba ana so ka karanta Qur'an lawo uku falaki uku nasi uku magarba nake so ci asuba da magarba asuba da magarba shine za a turuwa kuwa turuwa kuwa turuwa kuwa asuba ruwan la uku falaki uku nasi uku magarba ruwan la uku falaki uku nasi uku in yaso azhar la asar isha'i su dai yake ruwan la uku daya falaki dai nasi da wannan bayan sallolin farallai sai na gaba in ka zo kwanciya ana so ka haɗa hannayenka haka ka karanta ƙuruwan lahu daga farko a ƙarshe ka tofa a hannu ka karanta falaki daga farko a ƙarshe ka tofa ka karanta nasi daga farko a ƙarshe ka tofa manzala ce ka shaye jikinka tun daga kai za ka haro har zuwa duk inda hannunka zai iya taɓawa a jikinka kuma ka sake yi ƙuruwan lahu ka tofa falaki ka tofa nasi ka tofa ka sake yi ka sake haso amma mu abinda mutane suke yi wani in ya zo ruwan la'ukun duka zai tofa a hannu daya falaki ya tofa duka nasi ya tofa in shaha daya ba haka ake ba yadda manzo Allah yake so uku yake ruwan lawo ya tofa falaki ya tofa nasi ya tofa sai ya shaye jikin shi duka ya sake ruwan lawo ya tofa falaki ya tofa nasi ya tofa sai ya shaye jikin shi duka ruwan lawo ya tofa falaki ya tofa nasi ya tofa sai ya shaye duka jikin shi wannan kai Allah zai tsare ka daga sharrin wannan dare saboda kun san musamman bokaye akwai wanda in za a ma in za a yi tsayi ko wani abu sai ake abari ya zo kwanciya in baka yi wannan azka din duk wani bala'i shi yasa zaka ga wani daga tashi daga bacci ya tashi da ciwo ko ya tashi da wani bala'i ko na abu saboda ni in dai ka zo kwanciya baka yi wannan ba to ana ake samun dama akan ka saboda su masharanta kullum ana dako ne yanzu ko aljani aka tura dan ya shiga jikin ka ya ringa cutar da kai in misali ya je da rana da sayi an ce kai zikirin sahiya ko kai zikirin ban sallah da mare shi kai wannan a ce to a bar shi mu gani in ya zo kwanciya kawai in ya zaka zai ha ko yi mun mu yanzu Allah ya jarabce mu yanzu mafi yawancin mu muka zo kwanciya zaka mutun da saulana da nadari ko kana rezo kana rezo su su wazafin ka kowa ko kana kallo wanda in zaka yi da nadan nan ka zo kwanci ka fara yin azkar din naka in so ko da nadan nan zaka saboda mafi yawanci wani daga da nadan ne yake mace ya warka ka ga wani connection din shi mu a bude wani ma akan sallon ma ya kwanta da sani ba kaga ba kai ba azkar ba shi din yayo da riga kenan da haka gwanda ma ka fara yin azkar din in yaso in da nadan nan kama zaka yi kallon ka zaka yi hira ka zaka komi zaka yi ya biyo baya kino ne shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan in yaso kuma sai a ƙara da ayatul kursiyu zikirin sahiya da maricin zaka karanta ayatul kursiyu so daya na maricin so daya bayan sallolin farallai duka shi ma so daya saboda ni ita ayatul kursiyu tana kare ka ne ga sharrin aljani duk wani shan kangaranci na aljani Allah zai kare ka daga sharrin aljani idan haka yi kokari wannan surori mu ringa karanta su kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga dukkan shari na zahiri da batini kuma Allah ya kare mu daga dukkan sharrin wanda suke son su ga mun tozarta ko mun wulakanta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran mu da laifukan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amsa mana kyawawan ayyukan mu Allah ta'ala wannan arziki alba mana san yadda yake ma gafara tarwa a cikin wannan wata ne albarka muna roƙon da ai gaba a cikin wata Allah ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin wanda yake amsa musu addu'o'in sa a wannan wata ya sanya mu cikin bukatocin sa na a duniya da lahira a wannan wata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana damoyin mu ya yassare mana al'amur marasa lafiyar mu ya lafiya wanda suka gidan gaskiya alƙansu roƙon subhanahu wataala ya raya mamunci mai sami kyakkyawan ƙarshe da imani na roƙon Allah subhanahu da duk muka taru a masallaci wannan mu ya bukatun sa kuma sani muna roƙon biya maka babu alheri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yadda ya hada mu a wannan masallaci ya hada mu aljanna firdausi ga baki daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فرج همومنا ونفسنا وقد ديوننا واشفانا وآت مبتلى وارحم موتانا ويسر أمورنا وقد هوائجنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين